الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى ترق وتن رجب shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine daidai da 31 ga watan 1 shekara ta 2023 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin littafin mai albarka wiqayatul insan min al-jinn wash-shaytan wallafar wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala a wancan ajiya idan ba a manta ba yan uwa mun tsaya ne a ƙarshen baitoci da malam ya kawo mana na wani bawan Allah da ya rera wanda suke nuni akan kariya ga da'awa da masu da'awar gaba ɗaya yanzu za mu tashi ahwalus sabri malaiti halayen haƙuri lissabri ma'al hawa salatu ahwalin haƙuri ma'al hawa tare da san zuciya idan haƙuri ya ci karo ko ya haɗu da san zuciya yana da halaye guda hudu ko guda uku malaiti al'awalu hali na farko an ya ƙahara saburul hawa wa yuzillahu shi ne mutum ya dace allah maɗaukakin sarki ya taimake shi an ya ƙahara saburul hawa ya kasance haƙuri yarin jayi son zuciya a cikin zuciyarsa ya kasance ɓangaren haƙuri nau'o'in haƙurin da muka faɗa gaba ɗaya haƙuri cikin bin Allah haƙuri akan saɓa wa Allah haƙuri akan musibu da bala'ai haƙuri akan jurewa abin da zai same ka akan harka addini to ya kasance ɓangarorin haƙuri yarin jayi ɓangaren mai ɓangaren son zuciya wa yudhillahu ya kuma kaskantar da ya raunata ɓangaren son zuciyar da ke cikin zuciyar mutum bai yusiru sabru da'aban lil insani sai kasance haƙurin ya juyi ya zama wata ɗabi'a shine da'aban ya zama wata ɗabi'a wani hali na mutum ya saba da shi ma wa'adatan lahu ya kasance al'ada a gare shi fala ya'tarihi jaza'un wala yunazi'uhu hawa ta yadda zai kasance raki da kai koke-koke la ya tarihi baya bujiro masa baya gindaya masa idan wani abu na rashin daɗi ya same shi wala yunazi'uhu hawan hakanan san zuciya baya munaza'a da shi baya fito na fito da shi baya jayayya da shi wa hadhihi almartabatu malai sai kaga irin wannan martaba ta farko la yasiluha ba wanda yake isa zuwa gareta ya same ta illa siddiquna sai wanda suke as-siddiquna mataki na farko kenan a cikin mutane in ka dauke annabawa da manzanni idan ka dauke manzannin Allah subhanahu wataala ka dauke annabawansa to ba martaba mafi girma mafi daraja a wajen Allah madaukakin sarki kololuwa kamar siddiqai eh su ne daga annabawa sai su to galibi su suke samun irin wannan martaba gaskiya ba kowanne irin mutum ga magariba ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya datar da kai duk nau'o'in haƙurin nan guda hudu da maka ambata duk Allah maɗaukakin sarki ya tattara maka su ba kuma tattara maka su ba ya kasance yarin jaisir rinjaye san zuciyarka ta yadda san zuciya ba sa iya musu komai Allah maɗaukakin sarki ya raba san zuciya ya sa maka naka a cikin zuciyarka a matsayinka na ɗan adam don babu wanda ba shi da shi to amma kuma sai kasance san zuciyar da ke cikin zuciyarsa kamar hoto ne kawai baya aiki me dalili saboda haƙuri ya rinjaye shi duk abin da ya taso musu za su kalli janibin Allah sai su rinjaye da shi wancan ɓangaren kawai ya yi rauni saboda haka shedan ba shi da tasiri a cikin zuciyarsu to irin wannan gaskiya martaba ce babba ba za mu ce babu ita yanzu ba ba za ka kore ba amma dai da wahala samun ta yan uwa eh da wahala Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace babu wanda yake kaiwa zuwa gare ta sai as-siddiquna al-muqarrib al-muqarrib al-muqarrabuna waɗanda suke makusanta alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqalu sune irin mutanen da suke cewa rabbuna Allah ubangijinmu shine Allah thumma istaqamu sannan suka daidaita a ƙasa malam yasa lamba yace iqtibas min suratul ahqaf wannan iktibasi ne malam yayi daga suratul ahqaf a cikin suratul ahqaf Allah madaukakin sarki yana cewa in innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna to nan wajen malam ya ciro abinda ake cewa iktibasi daman shine ka balgato ka ciro ka dan a dauko wani abu daga cikin wata aya sai ka sashi a cikin maganarka ba tare da ka nuna cewa aya kake karantawa kawai magana kake sai ka sa aya kawai sai ka wuce to shine ake cewa iktibasi dama iktibasi abin da ake nufi da iktibasi shine dan abin nan dauko wani abu ya dan ciro wani abu daga cikin wani abu da yake babba kuma yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin a suratul a ba hashar ba waccan sabbaha ta ƙarshe hadid ko suratul hadid unzuruna naqtabisu min nurikum ko kaga unzuruna naqtabis min nurikum lokacin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari game da munafikai da waɗanda suka ketare iyaka idan an hau kan siradi hasken su ya bishi za su ce da musulmi ko muminai in unzuruna ku jiraye mu naqtabis min nurikum mu dan dosana mu dan ciro wani abu daga cikin hasken ku dan zuwa hasken nasu ya cire to iktibasi kenan dan ciro wani abu daga wani abu to malam sai ya ciro wani bangare na aya sai ya sashi a wajen domin ya nuna falala waɗannan mutane yace su ne mutanen da suke cewa rabbuna allah ubangijin mu sune shine allah ba faɗa kawai da baki ba mastaqamu sannan suka daidaita eh yan uwa kun ga wannan lafazin na daidaita lafazi ne da yake da matukar wahala lafazi ne da yake da matukar kaiwa matuƙa ga mumini ya tsaya a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yi shayyabatni hudun wa akhwatuha shayyabatni hudun suratu hudu ita ce ta fara samun farfara wa akhwatuha da ƴan uwanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai bai fara farfara ba sai da aka sauka masa da suratu hud da yan uwanta da wanda suke da alaka da ita saboda abin da ke cikin su na umarni sai farfara ta fara fitowa yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai suka ce menene a cikin suratu hud da ya fara sawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi farfara menene a ciki eh na'am ba tarihin annabawa bane fastaqim kama umirta fastaqim shi sa ai na kawo muku wannan fastaqim kama umirta ku kalli ayar da kyau Allah ya ce fastaqim ka daidaita ka tsaya kama umirta kamar yadda aka umarce ka wannan ba karamin umarni bane yan uwa ka tsaya a inda Allah yake so ka tsaya kamar yadda aka umarce ka wa akhwatuha da yan uwanta sune irin waɗannan irin waɗannan da makaranta innal ladina qalu rabbana allah summa taqamu akwai akwai a cikin suratul aqab ko akwai ɗayar ita ma irin wannan wata sura ce wata sura ce ha fusilat go fusilat tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum suratul fusilat to akwai irin su to annabi yace farfara ba ta fara fito masa ba sai da aka sauka masa da waɗannan ayoyi eh shi sa istiqama yan wai zaka ce istiqama ba karamin abu bane kai istiqama ma'ana abin da ake nufi shine ka tsaya inda Allah yake so duk inda Allah baya so kada a ganka a wajen abu ne mai sauki yan uwa ba abu ne mai sauki ba Allah ya sa mu dace mala yace to wannan shine nau'in hakuri na farko idan aka gwada shi da san zuciya ya kasance Allah ya taimake ka san zuciyarka yayi rauni sosai ta yadda nau'o'in hakuri sun rinjaye shi sakamakon dacewa da ka samu daga mahaliccinka الثانية nau'i na biyu. ay yataghallaba al-hawa ala as-sabr shine sai a samu akasin wancan kuma na farkon shine kasance san zuciya ya samu rinjaye ala sabri akan haƙurin kuma ya kasance san zuciya kuma shi yake da rinjaye duk abin da yake mara kyau duk abin da yake san zuciya ne duk abin da yake saba wa Allah ne sai kaga zuciyarka ta fa karkata zuwa ga can wajen sai kasance haƙurinka kaɗan ne mutum ba iya haƙuri wajen ya tsaya ya ga ya ba Allah yadda ya kamata mutum baya haƙuri wajen ya kauce wa saban Allah mutum baya iya yin haƙuri wajen idan bala'i ko musibu sun same shi sai ya taraki haka nan mutum ba iya haƙuri idan ya samu cutarwa daga 'yan uwansa mutane duk waɗannan nau'o'i na haƙuri guda bai ci jarabawa a kansu ba saboda haka nau'i na raki da nau'i na son zuciya sun mamaye zuciyarsa to irin waɗannan kuma akwai matsala sosai da sosai hatta la tajidu lis-sabri makanan fi qalbi al-insani malai har ya kasance babu wani gurbi da hakuri zai samu a zuciyar dan adam ba hakuri duk abin da ya same shi kawai sai yayi raki eh ba zai iya hakuri ya ga abin da yake saban Allah ne kauce masa a'a sai yayi duk abin da yake mara kyau sai ya shiga cikin sa faqad asbaha asir al-hawa malai irin wannan sai ya juye ma ya wayi gari ya zama fursuna na san zuciya kamar san zuciya ya kama shi ya sa masa sarka sai inda ya ga dama zai kai shi sai abin da ya ga dama zai ba shi umarni ya aikata washahwa ya kuma zama fursuna na sha'awa wa haula imala ce irin waɗannan humul aktharuna fi zamanina haza su ne mafiya yawa a wannan zamanin nabu da muke ciki eh kuma ni ma na yarda da malan gaskiya irin wannan nau'i na biyu wallahi shine abin da suka fi yawa a cikin mu san zuciyar ya fi yawa za ka ga mutum baya iya haƙuri wajen ya gabe saɓa wa Allah maɗaukakin sarki ba duk wani nau'i na saɓo da ya biyo ta inda yake sai ya kai masa hannu hakan nan kuma ita kansa biyayya ga Allah maɗaukakin sarki mutum ba zai tsaye ta yadda ya kamata ba ya mutum baya tsayawa ya mai da hankali ya ban Allah ma yadda ya kamata ba ruwansa da wannan ballantana kuma a ce wani abu na bala'i ya samu mutum to ainihin kuma kakai magana in ya fara raki ya fara kuka ya fara abin nan har zuciyarsa raya masa take kamar Allah madaukakin sarki shi kadai ya tsana eh ko da bai faɗa ba wani zaka ga a acting din sa yadda yake nuna kamar shi aka tsana eh ballantana kuma kai bayani wani ya cutar da shi ai bai san wannan ba Allah ya kare الثالثة سنو إلى أكو أن تكون الحرب سجالا بين الجنديين يكسن تشيكم وأن nau'i yaƙin. ya kasance sijala mai jan guga ne bainal jundiyai tsakanin rundunar guda biyu wace ce runduna ta farko rundunar haƙuri runduna ta biyu rundunar son zuciya da ake nufi da sijalar jan guga shine irin gugansu na dasu yadda suke yinsa guga ne katoto mai girma saboda rijiyarsa tana da zurfi zurfi ba kaɗan ba zurfin aka ce zurfi da ma'anar zurfi sai an daɗe ana jawo guga bai fito ba sannan kuma katoto ne guga mai dalili saboda idan aka jawo shi sai mutum goma ishirin su amfani da shi to shi sai yadda ake jan gugan idan wannan ya jawo sai wani yanzu ya ƙara ja an fahimta ba mutum ɗaya ne yake jan gugan ba to shi ne sijal abinda idan wannan ya yi sai wannan ya yi idan wannan ya yi sai wannan ya yi abinda malam yake so ya ce a nan shi ne ya kasance tsakanin nau'in haƙuri ɓangaren haƙuri da ɓangaren son zuciyar me ake yi sira'a ne tsakaninsu wata rana a kada ɓangaren haƙuri wata rana a kada ɓangaren ne san zuciya wata rana idan wani abin ya same ka sai kaga kayi haƙuri ka jure kaga bangaren haƙuri ya ci riba ko wani wani lokacin kuma sai kaga ka kasa haƙuri bangaren san zuciya ya rinjaye a kanka to wannan kuma su ma suna da yawa a cikin mutane ko yawa su ma waɗannan suna da yawa ƙwarai da gaske malai ce fataratan tajiduhu sab tajiduhu sabiran muhtasiban wani lokaci sai ka samu mutum yana mai haƙuri da neman lada a wajen Allah maɗaukakin sarki idan bala'i ya same shi eh sai ka samu yayi haƙuri ya jure eh musamman kaga abin da ya shafi aiwa mutum mutuwa ko abin da ya kama da haka muna da mai da hankali muna da mai da lamarin mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki akan irin waɗannan abubuwa aiwa mutum mutuwa ya rasa wani nasa haka da sauransu amma akwai abubuwan da za ka ga ba mu da yawan haƙuri akan su eh ba mu da yawan haƙuri akan su wa taratan wani lokaci kuma tajiduhu jazi'an hali'an sai ka samu mutum mai yawan kai kuka mai yawan raki baya haƙuri wani lokaci wancan wani lokaci wannan wannan ma gaskiya nau'in mutane suna da yawa a cikin musulmi eh muna da yawa ƙwarai da gaske Allah ya samu dace to wannan shine karshen a mas'ala ta goma sha ɗaya daga cikin mas'alolin da malai yake kama na madakhil shaitan shine aljaza'u wal hala'u imalin ya faɗaɗa ta sosai da sosai yanzu za mu shiga ta sha biyu ta sha biyu shine ittiba'ul hawa bin san zuciya daga cikin mashiga da shaidan yake shiga waɗan adam ya halakar da shi ya hana shi zaman lafiya ya hana shi haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya akwai bin san zuciya shaidan zai ta ƙoƙari ya sa mana san zuciya domin duk mutumin da zai bi san zuciyarsa to zai halaka duk mutumin da zai bi san zuciyarsa zai shiga inda ba shi kenan ba malaka inna Allah tabaaraka wa ta'ala hakika Allah maɗaukakin sarki inda ma rakkabal hawa fil insani yayin da ya halicci ya halattawa mutum san zuciya a tattare da shi ya halicci zuciyar mutum da take ɗauke da soye-soye a cikinta khalaqalahu aqalan gefe ɗaya kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya halattawa mutum hankali eh abubuwa ne guda biyu akwai zuciya akwai hankali ba haka ba ne kuma abubuwan nan guda biyu za ku ga ba a ga maciji da juna tsakanin son zuciya da hankali saboda shi hankali an yi shi ne domin ya tace son zuciya sa ta alayi ka'ida kuma duk mutumin da yake mabarnaci shi kuma baya son mutum mai gyara duk mutumin da ya ce sai an yi daidai sai an gyara shi kuma mabarnaci baya son sa domin kishiyarsa ne ba haka bane yan uwa to haka ake tsakanin zuciya da hankali da Allah ya halicci zuciya ta mata soye-soye irin waɗannan abubuwan marasa kyau don ka'idar zuciya yawa idan ka batta ita kaɗai kamar yadda na sha maimaitawa la'ammaratun bisu ita ita haka Allah ya wasafa ta ko tana umarni ne da mai da mummunan abu mara kyau mara kyau to sai Allah ya sa hankali a kusa da ita hankalin da Allah ya baka shi zaka rinka tacewa kana tacewa abin da take kawo ka mai kyau ka jefar abin da yake mara kyau ka jefar abin da yake mai kyau kuma sai ka ɗauka kai amfani da shi malaita liyakuna alaihi amiran dan shi hankali ya kasance amir shugaba gawa ga san zuciya walahu qa'idan ya kasance jagora ka'ida hankali shine a gaba ba san zuciya ba amma duk lokacin da mutum ya akasa sai ya kawo san zuciya sai ya sa ta a gaba ya mai da hankali baya to duk abubuwan sa bargada ne wallahi duk abubuwan sa zaka ga bargada ne kawai shirme ne da rashin kyautatawa amma idan Allah ya taimake ka ka iya sa hankali a gaba to shikenan dan hankali shine ke tace abubuwa qala ba'd ash-shu'ara wani daga cikin mawaka yake cewa ya aqilan ardal hawa aqlahu ma laka qad suddat alayka al-umur ataj'alu al-aqla asira al-hawa wa innama al-aqlu alayhi amir yace ya aqilan ya kai mai hankalin da ardal hawa aqlahu kai sakaci kabari san zuciya ya lalata maka ya ruguza maka hankalinka malaka me ya same ka qad suddat alayka al-umuru aka toshe maka al'amura haka aka lalata maka al'amarin ka me ya same ka ataj'alu al-aqla asira al-hawa yanzu ka bari ka sanya hankali ya kasance kamar wani fursuna fursuna kamamman yaki na san zuciyarka wa innamal aqlu bayan shi hankalin alaihi amirun shine shugaba ga san zuciyar shi san zuciyar ya kamata ya kasance fursuna a ƙarƙashin hankali idan san zuciya ya kasance fursuna ƙarƙashin hankali to insha Allah ta'ala al'amara su tafi yadda ake bukata amma idan aka samu akasi san zuciya ya zamto shine fursuna a shine mai jagoranci hankali shine fursuna to shikenan kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala abul hasan al-mawardi abul hasan al-mawardi alaihi rahmatullah yake cewa ammal hawa ita san zuciya fa huwa anil khairi saddun ita ta kasance game da duk wani alkhairi toshe shi take hana shi take hanawa akai zuwa gare shi take ita san zuciya ka take game da alkhairi ba ta so aje zuwa ga alkhairi walil aqli madadun haka nan kuma ta kasance game da hankali kishiyoyin juna ne eh naqib ne ya kasance ba ta so ta ga ga hankali a kusa ita saboda zai sita ta li'annahu yantaju min al-akhlaq qaba'iha saboda ita san zuciya da inda take tana haifar da munana ne daga cikin dabi'u tana fito da tana resulting din munanan dabi'un mutum ne su rinka fitowa ita zan zuciya in ka bata abinda ya ta rinka yi kenan wa yadhharu min al-af'ali fada'iqha haka na a cikin ayyuka ayyukan da za su tozarta ka ayyukan da za su dawo maka a lalacewar mutunci shi take bayyana san zuciya kenan wa yaj'alu sitra al-muru'ati mahtukan za ta sanya abin da ya lullube mutuncinka mutuncinka ya rufe Allah ya rufa maka asiri to wannan lullubin take zuwa ta yayi maka ina fata an fahimta san zuciya kenan wa madkhalu sharri masbukan kuma duk inda yake sharri ne take hanyar nan take hawa duk inda zai kai ka zuwa ga abin da yake sharri to wannan hanya za ta kai za ta hauta raka ka zuwa ga inda a sharrin yake malai ce wannan magana an dauko ta ne daga adabu dunya wa din na shi al-mawardi din wa qala aidan haka nan abul hasan mawardi ya kara cewa walamma kana al-hawa ghaliban wa ila sabilil mahalik mawrudan yayin da san zuciya kasance shine galibin abin da ya farin jayi a cikin mutane san zuciya shine mafi rinjayi a cikin dabi'a a cikin dabi'an mutane wa ila sabilil mahaliki kuma shi san zuciya zaka ga duk wata hanya ta halaka inda zai kai mutun zuwa ga halaka mawrudan nan ya nan ya mayar wajen gangarawarsa nan ya mayar wajen wucewarsa to da alal aqla alaihi raqiban mujahidan ko ju'ila al-aqlu sai aka sanya hankali ya kasance mai dakonsa mai lura da shi mai kuma kokarin dawo da shi hanya yulahizu hasrata ghaflatihi yana lura shine yulahizu yana lura da zamewarsa ko gafalarsa sai kokarin dawo da shi hanya wa yadfa'u badirata satwatihi sannan yana ƙoƙarin tunkuɗe ya hana saurin tasirantuwarsa da wani mummunan abu shi ne satuwa tasirantuwa da wani abu mara kyau to sai ya kasance hankali yana ƙoƙarin ya ga menene san zuciya ke saurin tasirantuwa da shi zai karkata sai ya dawo da shi sai ajiye shi akan hanya madaidaiciya wa yadfa'u khida'a hilatihi yana kuma ƙoƙarin tunkuɗe duk wata dabara da za ta sa a yaudar shi san zuciyar a kai shi zuwa ga inda ba shi kenan ba li'anna sultan al-hawa qawiy yace saboda abin da yake jagorancin shi zan san zuciya abu ne da yake mai karfi yana da karfi wajen ingiza ma'abucin sai je abin da ba shikenan ba wa madkhala wa madkhala makrihi khafiyun haka nan mashigar inda za a shirya wa mutum makirci abu ne da yake haƙoyi ba lalle kowa ya san inda yake ba bali ce intaha magana da aka dauko daga shi abul hasan mawardi ta kare anan wajen wa qala ba'd ulama wasu daga cikin malami suka ce wani malami yake cewa rakkaballahu almala'ika min aqlin bila shahwa Allah madaukakin sarki ya samar da mala'iku ya halici mala'iku da hankali amma ba su da sha'awa kwata kwata mala'iku suna da hankalin gane abin da yake daidai amma ba su da sha'awa kaga tunda babu sha'awa za a saba Allah kenan babu tunanin saban Allah an fahimci wannan ko warakabal bahaima min shahawatin bila aqali su kuma dabbobi sai Allah madaukakin sarki ya samar da su ya halice su da sha'awa babu hankali ba haka bane dabba tana da sha'awa kamar yadda mutum yake da sha'awa sha'awi dan dabba tana zuwa ta abubuwan da yake da yawa barna ne ba haka bane to sha'awa ce take ingiza ta sannan ba ta da matakin da za ta tace ta gane wanda mai kyau ne kuma kyau shi ne hankali sai malai ce warakabab na adama min kilaihima shi kuma ɗan adam sai aka hauhawar da shi sai aka samar da shi daga guda biyu ga hankali ga kuma me ga kuma sha'awa eh shi ga hankali ga sha'awa kaga abinda mala'ika ba shi da shi ɗan adam yana da shi ko shi ne sha'awa abinda dabba ba ta da shi dan adam ya da shi shine mai hankali sai mala yace faman galaba a faman galaba aqluhu ala shahawatihi wanda hankalin sai ya rinjayi sha'awarsa fa huwa khairun min al malaikati to wanda yafi malaika ma alkhairi wa man galabat shahawatuhu ala aqlihi wanda ko ya sake sha'awarsa ta rinjayi hankalinsa to wannan wannan kuma fa huwa sharrun min al bahaimi shi kuma ya fi dabbobi shari Allah kiyaye don kuwa an gano wannan ibara ko yawwa wannan magana ita ma dai ta abul hasan mawardi ce ciro ta a cikin wancan littafi na sa'adabud duniya wa din wal masal al arabi yaqulu wani karin magana da larabawa suke buga misali da shi yana cewa al'aqalu wazirun nasihun shi hankali wani waziri ne naka nasihun mutumin kirki mai maka nasiha kuna tare da shi kullun shi kullun nasiha yake maka ya kaza mutumin kirki baya so ya ga an kauce amma wal hawa wakilun fadihun ita kuma san zuciya wakiliyarka ce ita ma kullun kana tare da ita amma kuma kullun so take ta ka tozarta shi ne fadifin kullum so take ta tozarta ka ta saka a cikin halin da ba shi kenan ba to kaga idan mutum yana da hankali sai ya gane cewa wajen waye kamata ya karkata kenan wajen hankali yan uwanka ne ko abokanka ne guda biyu kowanne ya sai yana tare da kai sai ka gane wannan zaman Allah da annabi yake yi daga kamar yadda bahaushe yake faɗa baya buƙatar komai naka so yake ka zama mutumin kirki so yake ka hau hanyar da ya kamata shi kuma wancan zaune yake da kai saboda wata maslaha tasa idan koma gefe zai zage ka zai ci mutuncinka zai ɗauko sirrin da ya sani ya yaɗa mutane duk ka fahimce su kuma wani ina ya kamata ka karkata wajen wannan ko da ba za ka rabu da shi wannan ba to amma dai ya kamata ka san irin zaman da aka yi da shi ko to san zuciya ita ma haka yanzu akwai wanda ya sai rabu da san zuciyarsa babu to sai ka san zaman da za ka yi da ita in wannan fata an fahimta yawa duk lokacin da ta bujiro maka da ta bujiro maka da abu to ka gaya mata cewa baki isa ba dan na san wuta kike san kai sai ka karkata zuwa ga wajen hankali eh sai ka karkata zuwa ga wajen hankali magabata sun yi irin wannan abin kuma sun samu nasara daga cikin su duk wanda zaka ga akwai wanda idan ya ga wani abu ya burge shi duk yadda zai yi sai ya hana kansa wannan abu kai ko abinci ne akwai wanda daga cikin su idan suka ga abincin da ya burge su wallahi wannan abinci sun haramta kansu ka kansu shikenan sai suke wannan abin san zuci san zuciya su nake so saboda haka ba za su bata sai su hana ta sai su je samu wani abin sai su ina fata an fahimta sai suka zo na lafiya Allah madaukakin sarki ya shirye da mu qala abu abu darda radiyallahu anhu sahabi abu darda Allah kara masa yarda yake cewa idza asbaha ar-rajulu idan mutun ya wayi gari ijtama'a hawahu wa amaluhu wa ilmuhu sai hawahu san zuciyarsa wa amaluhu da aikinsa wa ilmuhu da iliminsa sai su tattara a waje guda fa in kana amaluhu taba'an li hawahu idan aka yi rashin sa'a aikinsa a lokacin yana bin san zuciyarsa ne fa yawmuhu yawmu su'in to sai kasance wannan yinin nasa yini ne da zai shi a cikin muni a cikin sharri a cikin rashin jin daɗi ya kasance duk aikin da zai a wannan yinin san zuciyarsa yake bi to zai samu matsala zai tsinci kansa ne ƙarshen yinin a cikin nadama da taɓewa amma wa in kana amaluhu taba'an li ilmihi idan ya kasance a wannan yinin aikinsa yana bin ilimin sa ne ilimin da ya sani ƙarƙashin Qur'ani da hadisi da shi zai aiki a wannan yinin to fa yawmuhu yawmun salihun sai kasance wannan yini nasa yini ne da yake ingantacce wanda zai yi farin ciki a ƙarshen sa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan magana mala ya fito ne a cikin tafsirin Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah yan kuwa kuma ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa zamu tashi daidai ba gabar tsayawa bace amma lokaci yayi dole mu tsaya anan wajen sai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah